إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفس المقصرة بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله ها نحن نودع شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والإتك من النار فقد مدت أيامه ولياليه سريعا وربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر ولا يدري أحدنا هل يدركه في العام المقبل أم لا فمن كان محسنا فليحمد الله سبحانه وتعالى وليزد ومن كان مقصرا فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستدرك ما بقي من ساعاته أيها المسلمون إن الله شرع لنا بعد رمضان عيدا جعله فرحا للمؤمنين وشكرا لله سبحانه على توفيقه ولكن ولكنه ليس كغيره من الأعياد فهو عيد تصان فيه الطاعة وتحفظ فيه القيام الإسلامية ويحسن فيه إلى الفقراء والمساكين ومن أعظم مظاهر الاستئداد للعيد إخراج زكاة الفطر التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه أيها المسلمون إليكم بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر أولا حكمها واجبة على كل مسلم قادر يملك قوت يوم العيد وليلته تخرج عن نفسه وعن من يعولهم من أهل بيته ثانيا مقدارها ساء من الطعام أي ما يعادل تقريبا إثنى ونصف أو ثلاثة كجم من الأرز أو التمر أو القمه أو ما يقتات به في البلد ثالثا وقت إخراجها من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى ما قبل صلاة العيد ويستحب تقديمها بيوم أو يومين كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رابعا مصرفها تؤدى للفقراء والمساكين حتى يستغنوا عن السؤال يوم العيد ويفرحوا كما يفرح الأغنياء عباد الله من الاستئداد للعيد كذلك الاكسار من التكبير من مغرب ليله ليلة العيد من مغرب ليلة العيد حتى صلاة العيد والهرس, والهرس على صلاة العيد في المصلى ولبس أحسن الثياب وسلة الأرحام والتسامح ونبذ الخصومات فإن العيد لا يختمل مع القضية والقسام فلنختم عباد الله رمضان بالاستغفار والدعاء ونودعه بالعمل الصالح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا رمضان بالقبول وأن يجعلنا من أتقاء من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه يزد لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهد الجاهلين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وبعد yan wa a musulunci yau ma kamar kullum hudubar mu a wannan masallaci namu na abu huraira da ke wannan gari na bura a ƙaramar hukuma ta ningi a wannan jiha tamu ta bauchi tana yi mana bayani ne kan abin da ya shafi karewar wannan wata na ramadan kamar yadda kowa ya sani wannan wata yau mun taho gargarar ƙarshensa to uwa musulmi hakika yana da kyau mu sani allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wasiti a cikin littafinsa mai girma wanda wasiti ne allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana shine wasitti inda ya ba mu labari ya yi wasiya ga waɗanda aka ba wa littafi kafin mu kuma mu ma ya yi mana wasitti da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. wa musulmi kamar yadda na ambata hudubar tana nuna mana irin yadda ga mu mun zo gab da wata na ramadana ya ƙare kenan muna yin bankwana da wannan wata na ramadan kamar yadda a farkon hudubar mu sati da ya zo wanda muka zagayo a ramadan mun yi bayani irin yadda ko ka so ko ka ƙi ko na so ko na ƙi ga wata nan gadan-gadan ya tunkaro mu a waccar hudu ba da muka yi to cikin ikon allah gashi allah ya sa mun zama cikin waɗanda muka halarci wannan wata na ramadana ɗin har yau ma cikin ƙarfin allah muna ɗauke da azumi na 28 kenan ashe a bisa alkawarinmu da Allah da muka yi watakila sauran mu azumi guda ɗaya mu cika ramadan watakila kuma saura azumi guda biyu kamar yadda kowa ya ɗauki alkawari lokacin da ya zo yin niyya don yin azumi na ramadan ya yi azumi ne da ɗauka alkawari wa Allah cewa zai yi azumi ashirin da tara ko kuma ya yi azumi talatin wannan kowa abin da ya yi nufi kenan kuma haka ya ƙudurta niyyarsa don wa musulmi a baya mun zo mun tunkari watan kamar yadda muka ambata yanzu kuma gashi cikin ikon Allah Allah ya sake mana baiwa da ludufi na yadda muka ƙara hararo ƙarshen watan muna masu lafiya muna masu imani kuma muna masu yin ibada wacce ake nema a cikin wannan wata na ramadan to alhamdulillah yan uwa musulmi ga watan mai albarka wata na rahama wata wanda ake ‘yanta bayi daga wuta zuwa aljanna gashi yanzu mun zo ƙarshe ranakunsa da daransa sun tafi cikin sauri kai kaga kamar jejiya ake cewa za a fara wannan azumi amma me abun dubawa ‘yan uwa musulmi wanda suka ci riba a cikin wannan wata lalle sun ci riba a cikin wannan wata ta fuskar bayar da ibadarsu kamar yadda ake nema haka wanda kuma suka takaita suka yi kasala suka kasa jurewa to shi kenan su ma yanzu dai ga dai watan dai ya taho ƙarshe ko da ba su ribace shi ba yanzu ya zo ƙarshe illa iyaka abin da suke da shi mutum ya yi nazari ya duba ya gani game da abubuwan da aka ambata ake neman mutum musulmi ya yi cikin ramadan meye da meye na ne meye da meye ban yi ba sai mu yi ƙoƙari mu ga cewar mun yi abin da ya dace a wannan ragowar kwana ɗaya ko kwana guda biyu da muke sare na ramadana ɗin domin idan ya tabbata 29 ne sauran azumi guda ɗaya kenan kana da ragowar kwana ɗaya ka yi ƙoƙari ka yawaita karatun alƙur'aninka ka yawaita nafulfulinka ka yawaita kyautatawa 'yan uwanka musulmi kafin lokacin ya ƙare don ka ribatu ka samu ribar da ake so a samu a cikin wannan wata ɗin to yan uwa musulmi hakika Allah subhanahu wata'ala a bayan ramadana ɗin ya wajabta mana yin idi kamar yadda yake idan aka ƙare azumi za a zo a fita a ranar ɗaya ga watan shawwal a je domin a bayar da idi to lalle yanwa musulmi wannan rana ta idi rana ce wacce ake son kowa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya ɗaukansa ya kai ga gurin da ake yin sallah domin ya sallaci idi ɗin me yasa saboda ranar idi din nan rana ce da Allah subhanahu wata'ala yake cika ladansa akan waɗannan mutanen bayansa waɗanda suka yi azumi yaya yake cika lada maluma suka ce Allah subhanahu wata'ala a ranar zai zo da mala'iku duk inda ake sallah na idi don su shaida ice ga bayinsa da yi musu umarni su ɗauki azumi tun daga farkon wata na ramadan har zuwa ƙarshe sai su aje gashi yau sun zo don su yi idi wata ibada ce da muka ɗora musu to ku shaida yau ɗin nan muna gafarta musu zunubansu gaba ɗaya Allahu akbar mala'iku tsarkakakkun bayan Allah sai su shaida akan gafarar Allah subhanahu wa ta'ala game da bayansa da suka yi ibada na azumi na Ramadana. To don haka yanwa musulmi abinda ake fata ake nema ana da bukata ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi ɗinkawa kanka wata sabuwar tufa wacce za ka siffantu da ita don murna da farin ciki da ake ciki na yi wa juna san barka an yi ibada ko an fito lafiya. to akwai buƙatar ka yi wa kanka ɗinki ka yi wa iyalanka ɗinki don ku yi munna ku ji daɗi kun Allah ya ba ku dama kun saukar da ibada kuma kamar yadda nake ta faɗa idan muka duba da yawa za mu ga sun yi ta ƙoƙari don su samu kaiwa ga ramadan amma Allah bai sa sun kawo ba sai Allah ya karɓi rayuwarsu ba su kai ga cin cimma wannan wata na ramadan ba ana cikin ramadan an fara wasu su ma suka koma zuwa ga Allah a yau ma wasu sun koma zuwa ga Allah haka a gobe ma wasu za su koma zuwa ga Allah an fara da mutum amma bai ga ƙarshe ba to kai Allah ya maka baiwa ka zo ga irin wannan to ana so ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka ɗinka wa kanka tufa ma wacce za ka ji daɗi ka yi munna ka yi ibada wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka da kai to a bayan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wadda duk ba su samu iko ba to ana da bukata kar ka je ka masallaci kaca kaca ka yi ƙoƙari ka duba a tufarka wacce ce tafi kyau wacce ce tafi sabuwa sai ka wanke ta in kuma tana wanke a daidaita ta a shiri mai kyau a ɗauko iyalai a taho don a sauke wannan idi kamar yadda muka ambata to don haka wa musulmi wannan duk yana daga abubuwan da ake fata a ce mutum musulmi ya siffantu da shi bayan wannan kuma yanwa musulmi hakika yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana shine fitar da zakka ta fitir wacce ake ce mata zakar fidda kai manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ga mana yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta fidda wannan zakka ta fidda kai da ake ce mata domin ta zama ta tsarkake mai azumi ne daga wani abu wanda ya yi na batsa ko na wata yasasshiyar magana a cikin azumi to wannan zakkar za a yi amfani da ita ne a kankara wancan inda ya dan tauye din da wannan zakka da ya fitar wannan shine manufa ta farko manufa ta biyu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma an yi haka don ta zama abinci ga waɗanda suke mabukata miskinai waɗanda watakila su ba su wadatu da mai za su ci ba abu na uku kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce har ila yau ba a buƙatar a ranar idi a zo a waye gari a ga ranar akwai wani mutum ma da yake da sha'awa duk yadda ya kai da rashi zai zo ya rinka roƙo a wannan yini na idi so ake a ga kowa ya wadatu da abin da zai ci ya sha ta yadda koma mai ake ciki ba za a samu wani ya zo yana yin roƙo ba in haka zo ga mutum yana roƙo a ran iri to he zama abin tambaya a tsakanin al'umma musulmi dan haka yanwa musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in an cire ta wannan zakka din da ta kankare zunubin duk abin da mai azumi ya yi wadda ya samo ta fuskar magana ya sashiya ko wani batsa idan ya yi a cikin azumi kuma cikin hikimar za ta zama ciyarwa ne ga miskinai waɗanda suke mabukata yanwa musulmi game da idi har ila yau duk da yake akwai buƙatar mu ambata wanne lokuta ake so a bayar da ita wannan zakatul fitr din wanne lokaci ne maluma suka ce lallai ita ana bayar da ita ne ranar da aka ce an ga watan shawwal ya tabbata gobe idi za a yi to wannan yinin shine yinin da ake so a ce an fitar da zakar an kai ta gurin waɗanda suke da bukata in ba a samu aka yi haka ba maluma suka ce to washi gari ɗin kafin a kai ga sallah ta idi ɗin a ce ka yi ƙoƙari ka fitar an tura wa wanda ya kamata a ce ya amfana da ita ɗin don ya je ya tasarrufin abin da za su ci kafin idi a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da kenan ya tabbatar da haka ne ma har malamai suke ƙara bayanin kuma ana so a ce an gabatar da ita ma a yini na farko kafin ranar idi din ko kuma yini biyu kafin ranar idi kaga kenan kamar yau 28 ko muna sa rai yau idan azumi iya gobe zai kare kenan jibi za a iya yin sallah to sai ka fitar a yau wanda yake da iko wanda ba shi da iko ya fitar a gobe ran 29 din wanda ba shi da shi ran safiyar da za a tafi sai ya fitar sai ya kai wannan shi ake so mutum ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka yi wannan muka yi wannan to ta zama zakka mai sunanta zakatul fitr din wacce ake karbarta ko kuma karbar ce a gurin Allah subhanahu wata'ala to idan kuma mutum bai samu iko ba watakila sai ya bari sai bayan an sako daga masallaci ne ko don ba shi da shi ko kuma don sakalci irin nasa sai da aka sako daga masallaci sai ya zo ya ce bari ya fidda ita ya je ya bayar to yanzu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta bar zakka ta koma sadaka ce daga cikin mene sadakoki waɗanda ake yi za a yi rakodin ɗinta ne a matsayin kayi sadaka ɗan wa musulmi to kenan ashe lallai sai mu kwadaitu da yadda maluma suka ce ana son mustahabi ne a gabatar da shi din kafin kwana ɗaya ko biyu kafin ranar yini na idi din to yan musulmi sai hukunce hukunce waɗanda suka shafi ita kanta zakka din kamar misali manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibi ce akan kowanne musulmi wanda yake ya sami ƙarfin ikon mallakar abin da zai ci da iyalansa na wannan yini ba fice shekara ba kar ka ɗauka ya kawo datu da abin sun bayar kamar na'am to yake tambaya ya ce to yanzu sai mutum ya ga yana da iko sai kuma ya zo ya cire sai ya bayar kafin kwana ɗaya ko kwana biyu a matsayin shi ya cire zakatul fitir ɗinsa ta yi babu matsala na? kamar ya kwana biyar baya kamar ashirin da biyar ga wata sai ya cire da nufin zakatul fitir ɗaya babu matsala shi ma tayo in dai mutukar an yi nufin wannan din da nufin zakatul fitir din aka fitar ya yi daidai saboda abin da ake nema dama a fidda ita ne daga lokacin da aka ambata na kwana ɗaya ko biyun har zuwa tafiya idi in ta wuce idi ne shine take komawa sadaka amma idan tun da lokaci ne mai zuwa kai bai zo ba kai nufin bari na fitar tun da wuri saboda dama manufar kamar da muka faɗa a hadisin a samu abinci ne wa miskinai to babu wani matsala akan wani yayi daidai Allah ya karba mana to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana ɗoruwa akan mutumin da yake da iko na me zai ci da iyalansa na wannan lokacin da ake hidimar idi don haka karka ce iya abinci na kenan muddin kana da abin da za ku ci da iyalai kuma da ragowa to ta ɗori a kanka ka cire ka bayan amma wanda duk ya zama ba shi da abin da za a ci a sha ɗin to shi kuma wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta fita a cikin ikonsa sai dai idan aka wayi gari kuma wani ya ɗauko tasa ta gidansa ya kawo masa sai ya zama abin da aka kawo masa zai iya cirewa na iyalansa bayan abin da za su ci ainin to nan ma kuma ta dawo ta ɗora a kansa ina fata mun gane to wannan shine abin da ake nema kuma ana fitar da ita ne mutum zai fitarwa da kansa da iyalansa tun daga kanka matarka duka yaran da suke ka da duk wa'anda suka zo gidanka koda da bakunta amma a ka suke za ka cire musu maluma suka ce mustahabi ne idan mata tana da ciki bata aihu ba ma za a iya cire waɗanda yake cikin shi ma wannan zakar lokacin da za a zo a gwada abu na biyu shine to me ake fitarwa ko yaya adadin abun gwajin fitarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana fitar da sa'i ne ko na daga abin da al'umma take ci a gurin duk da cewar an kira ko ya zama eh, sa'i abin da ake ci a nan kaga kamar dawa masara shinkafa ko duk suna cikin nau'in abincin mu nan to akwai inda kuma su watakila dibino ne su ma za su fitar da dibino ko alkama ita ma za a fitar idan ita ce abin da ake ci din to ya dai danganta da duk abin da al'ummar wajen suke ci to da shi za a yi amfani sai a fitar sai kuma alhamdulillah yanzu gashi nan ma ana sayar da shi daidai gwargwadon wanda kawai iya shi ake gwadawa in aka samu kuma karamin sa hudu akwai karami mai hudu ne ake gwadawa akwai kuma matsakaicin sa wanda biyu ne ake sakawa a kowanne mutum to na ga akwai yau da safen nan ma nake ganin wani wanda shi gaba ɗayansa guda ɗaya ne ma aka yi shi gaba ɗaya don haka kowanne mutum aka cika wannan aka fitar ya yi daidai sai dai abin da muke so a gane ba a shafewa kar ka zo ka ce tunda na zo gwadawa he ka zuba ya yi abin nan ɗinsa ya cika cur kuma ka sa hannu ka shafe yan uwan musulmi ba a shafewa to sai a bayar zuwa ga miskinai shine kamar da ɗazin ambata kuma lokacin fitarwa ɗin shine ake magana na wancan yini na ranar jajibiyar kenan zamu ce wanda anan ake ambata ganin watan shawwal kuma a yi nufi na sallar idi din to wannan duk yana cikin abin da ake nema sai kuma suwaye za a bawa waɗanda za a bawa kamar yadda muka faɗa su ne mabukata da miskinai har su wadatu ta yadda ba za su zo suna bara ko kuma suna roƙo a ranar yinin idi ba to don haka yawan musulmi a takaice wannan su ne game da abin da ya shafi wannan yanayi da muke ciki da ake sa rai akwai idi da za mu zo mu gudanar to abin da nake so ne mana kira a ƙarshe shi ne wa musulmi mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun kasance musulmi wa'anda muke bin shari'ar mu ta musulunci kar a zo a wayi gari kai ka ɗau sharaɗinka da ubangijinka na alkawarin yin azumi 29 ko 30 ka zo ka wayi gari idan aka ce ba a ga wata ba an yi umarni a ɗau azumi guda ɗaya don a cika talatin ka zo ka cika garin bura da surutu ka yi ta hayaniya mu dama wannan sarkin musulmin wallahi dama haka yake tun da ya zo he an yi talatin ɗin nan to ba sarkin musulmi ba ne allah shi yake tasarrafin lokacinsa kuma watanni na musulunci ba irin watanni ne na turawa ba gregorian calendar ba irinsa ba ne watan musulunci dama 29 ne ko talatin. baya taba tsallakawa kuma baya taba ragewa amma ka gan ka kallaci su suna da february a february da su ce maka ai february 28 ne kuma bai taba tsallaka 28 ba ko ya taba kullum za su ce 28 amma ragowar ya ga hadda mai 31 ku kaga wannan lissafi ne irin nasu mu a islam watannin musulunci daga mai 29 ne sai mai 30 haka allah ya zana idan da za mu je wannan ramadan ɗin ma mu yi azumi talatin har ila yau Allah cikin ƙudurarsa ya ɓoye wata to annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka ya karantar da mu yaya za mu yi yaya za mu yi shine bayani da yi mana cewa watanni kwana nawa ne talatin shine mafiya yawa mafiya karanci ashirin da tara to don haka da za a je mu yi talatin ba a ga wata ba to ala ayyu halin kowa da a yi umarni kawai mu je mu yi idi azumi kuma ya ƙare don cikar watan a kwana talatin. To don haka wa musulmi mu zama musulmi masu da'a da biyayya kuma mu yi ƙoƙari mu ga wannan zakar da aka ambata mun fitar da ita mun ba da ita ga waɗanda suke da bukata don a sa musu farin ciki da annishuwa. A hudubar mun karanta wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo yake tambayar sa waye ne a cikin musulunci ya fi alkhairi ne ya fi samun ɗaukakar daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wannan wanda duk yake ta ƙoƙari wajen shigar da farin ciki a cikin zukatan yan uwansa musulmi to Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu idan Allah ya sa za a yi sallah ranar Lahadi kuma dai Litinin ne in Allah ya da wannan masallacin namu za a tsayar da sallah ne karfe 8 na safe insha Allah ai muna ganin yayi ko yawa wato insha Allah za a gabatar da sallah karfe 8 ne shine matsayar da aka yi kuma insha Allah za a yi ne a can inda aka saba gabatar da idi din don haka kowa sai ya shiri ya kiyaye lokaci ana da tayan sosai da zaka ci ka sha ruwa kafin ka taho wannan ma yana daga cikin abin da ake so yanwa musulmi shi wannan idin ba a so ka tafi baka ci wani abu ba saboda ka fito daga ibada ne na ramadan an fahimta ko to ana da buƙatar ka samu wani abu ka ci ka sha ruwa sannan kuma shi kansa wannan idin ba irin kamar da muka fara duk a hudubar ba idi ne irin ragowar idi kamar na idin duha ba shi wannan kamar abin da ake nema na yawaita takbiri din nan da tahalili da tahmidi din wa Allah ana yin sa ne bayan an ga watan an ga watan shawwal din mun kare ramadan kenan to ake so ka farar da wannan takbiri din tahalili tahmidi zuwa ga Allah har gari ya waye sai ai tayi har zuwa masallaci in ka taho masallaci ma sai a yi ta yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallahu Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham Allahu akbar ana so kai ta yi to wannan shine in an sauko daga idi shi idil fitr to shikenan duk waɗannan takbiri da sauransu sun kare abin da ya rage he ziyarce ziyarce na yan uwa a sadar da zumunci duk inda ake da matsaloli faɗa ne ko yankewar zumunci ne a kulla shi wannan dushi ne abin da ake nema don haka yan uwan musulmi mu ɗaura ɗamara mu yi ta yin ziyara karka ce sai ina da kuɗi ko kana da wani abu duk inda ka sani kana da waɗanda ya kamata ka sadar da zumunci a je a sadar kar a yanke shi in kana faɗa da wani kuma ka sulhunta da shi wanda duk yayi kasala yanzu yayi ta kokari ya rayar da ragowar wa'annan dararen na ranakun da ya rage ga awoyi nan birjik da muke da su da za mu yi ta kokari Allah madaukakin sarki ya karba mana وصلى الله وسلم على النبي الكريم قوموا لصلاة الجمعة